النار ومنهم من يعبد الشمس والقمر وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ويكون الدين لله والدليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر والدليل الملائكة قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا والدليل الأنبياء قوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب والدليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابا والدليل الأشجار أحجار والأشجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى والحديث أبي واكد الليثي رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها ويلونون بها أسلحتهم يقال لها ذات عنواء فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات عنواق كما لهم ذات عنواق الحديث wannan ita ce ƙa'idar da malam yake magana a kanta malam ya ce ƙa'ida ta uku daga cikin ƙa'idoji da malam ya sanya masu cewa ƙa'idoji guda hudu da suke wajibi akan kowane ɗaya daga cikin musulmi ya sani kuma ya kiyaye domin ƙa'idoji ne wanda suke da alaƙa da imani idan ba manta ba a ƙa'ida ta farko malam yana magana akan abin da ya shafi ƙa'idarsa ta farko wanda ya magana a cikin littafinsa wannan wato malam yana magana akan waɗanda suke magana akan abin da ya shafi wato abin da ya shafi cewa su mushrikai waɗanda malam mai littafi sheikh muhammad abdulwahab sun kalubalance shi akan cewa yana kafirta mutanen da ke kalmar shahada shi yasa a ƙa'ida ta farko ya masu raddi ya ce a'a su ƙuraishawa waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu a cikin garin makka ba su kafirce ma allah ta ɓangaren tauhidin rububiyya ba abinda suka kafirce ma Allah shine ta ɓangaren abinda ake kira tauhidin uluhiyya amma sun yarda cewa Allah ke yin ruwa Allah ke ba da haihuwa Allah ke ba da arziki Allah ke ba da nasara har idan sun shiga te kuma Allah suke kira idan suka ga mutuwa amma tare da haka kuma wannan tauhidin bai sanya aka ce su musulmai bane ba saboda me sun kafirce ma bautata ma Allah shi ɗaya kun fahimta to akan wannan ka'idar ne malam yayi raddi akai kenan ko da mutum ya tabbatar da tauhidin rububiyya amma kuma sai bai tabbatar da tauhidul uluhiyya ba to tabbatar da tauhidin rububiyya kadai baya mai da shi musulmi kuma baya sa ya amintar da ransa da kuma dukiyarsa ina fata ana fahimta wato in ka yarda Allah ke ruwa Allah ke kashewa Allah ke rayewa Allah ke azurtawa Allah ke talautawa dan ka yarda da wannan kawai to wannan baya mai da kai musulmi saboda kafiran makka ma sun yarda da wannan ina fata ana fahimta amma tare da haka kuma Allah ya kira su kafirai mushrikai ya halatta a yaƙe su kuma ya halatta a mai da dukiyarsu ta zama ganima ina fata kuna fahimta akan wannan shine ka'ida ta farko cewa dole musulmi sai ya tabbatar ma Allah tauhidin rububiyya da kuma tauhidul ilahiyya ko tauhidul ibada ina fata ana fahimta shine ta Allah da bauta ka'ida ta biyu malam yana magana akan waɗanda suke cewa sun riƙi waliyai a babin mai a babin ceto sannan kuma suka riƙe shi riƙe su waliyai da salihan bayi su zama su ne tsaninsu da za su kai su zuwa ga Allah sai malam ya ambaci wannan da cewa ai wannan ita ce ma asalin ibada wato shine ne neman kusanci zuwa ga Allah babu yadda za a yi a ce wani shi ne zai tsaya tsakanin bawan Allah da kuma Allah a'a tsakanin Allah kai tsaye ne ubangiji yake ma'amala da bayansa saboda haka sai ya zanto kenan bai halatta ba mutum ya riƙi wani ya ce shi ne zai zame masa tsani kamar yadda bai halatta ba mutum ya riƙi wani tun a duniya a yau ya ce shi ne zai cece shi a wajen Allah ina fata ana fahimta akan wannan malam ya gina waccan ka'idar ka'ida ta farko shine mutum yana neman tsani ne da ayyukansa na kwarai da kuma imani da Allah faɗin Allah wabtagu ilaihil wasila yana nuna cewa ku nemi tsani da zai kai ku zuwa ga Allah da wannan imani ne da kuma ayyuka na kwarai kamar yadda muka sharhi a baya sannan kuma rikon wani a ce shi ne zai kai ka kusa da Allah to wannan dama shi ne abinda kafiran maka suka ce suna bauta ma gumaka domin mai su kusantar da su ruwa ga Allah ma na abuduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa akan wannan ne malam yayi raddi a cikin ka'ida ta biyu ina fata ana fahimta wato kowa ya nemi tsanin da zai kai shi zuwa ga Allah ta hanyar yin imani da Allah da ayyuka na kwarai kowa ya nemi hanyar da zai samu ceto zuwa ga Allah ta hanyar kyautata tauhidinsa ya inganta tauhidinsa ya zanto duk abin da ake kira haƙƙin Allah ya bashi to wannan zai samu ceto da izinin Allah tunda mun yi bayani akan kusan awa hudu akan abin da ya shafi ceto to wannan sai ka'ida wadda take ta uku ita ce wannan shine wannan kuma malam yana magana akan wato waɗanda ke ganin cewa ai akwai bambanci tsakanin abin da mutanen jahiliya suka yi na bautata ma abin da suka bautata mawa da kuma waɗanda suke a jahiliyar yau waɗanda suke bauta ma waɗansu da suke ce ma waliyai su a wajensu waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yaƙa mutane ne waɗanda ke bautata malata da uzza da hubal da manata da alloli waɗanda suka sassaƙa da hannunsu sai suka ce to ai suna da bambanci su waɗancan gumaka ne suka riƙa suka ce za su kasance wasiɗa tsakaninsu da Allah kuma za su cece su ranar tashin ƙiyama na yanzu kuma sai suka ce ai salihan bayi ne nagartattun bayi su ne aka kira su ake neman ranar tashin kiyama su karbi cetonsu a wajen Allah to akan wannan ne malam ya gina wannan ka'ida cewa a'a faɗin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin rayuwarsa kalan mutane guda ɗaya ne ya samu waɗanda ya kira su zuwa ga imani malam ya ce wannan kuskure ne shine mala yace alqaidatu salisa qaida ta uku annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam lalle manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi zahara ala unasin ya fito a cikin wasu mutane mutafarriki na fi ibadatihim wanda suke mabambanta wajen bautar da suke ma Allah kowanne da abin da yake bautata mawa fa minhum man ya'budu al-mala'ika daga cikin su akwai waɗanda mala'iku suke bautata mawa sun ɗauka cewa mala'iku ‘ya'ya mata ne na Allah sai suka ɗauki mala'iku suna bautata musu kaga wannan sun bambanta da masu bautar lata da uzza ina fata kuna fahimta wa minhum man ya'budu al-anbiya daga cikin waɗanda annabi ya samu a lokacinsa akwai waɗanda ke bautata ma annabawa su ne waɗanda ake kira kiristoci suna bauta ma annabi isa ɗan na maryam suna bautata ma uzairu kaga su ma kala su daban dan ba daidai suke da masu bautar mai ba mala'iku waɗancan suna bautata mala'iku waɗannan suna bautata ma annabawa ko manzannin Allah sai mala ya ce wa minhum man ya'budul wa minhum man ya'budul anbiya wa salihin akwai kuma waɗanda suke bautata ma nagartattun bayi salihan bayi waɗanda suke mutanen kirki sai suka rike su suke bautata masa suka yi mutum mutumin suke bautata masa wannan duk a lokacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa minhum man ya'budu al-ahjar maza Allah ya samu wasu daga cikin laraba wanda yake kira ya fito a cikin su wanda suke bautata ma duwatsu waɗanda suka sassaka su suke mutum mutumi da dutse kuma suke faduwa su yi masu sujjada wal ashjar da kuma waɗanda mutum mutumin da suka sassaka na ice ne amma suke bautata masa kaga su sun sha bamban da waɗancan wa minhum man ya'budu shamsa wal qamar daga cikin waɗanda manzo Allah ya yi zamani da su akwai waɗanda ke bautar rana akwai waɗanda ke bautar wata ina fata kuna fahimta amma tare da haka gaba ɗayansu wa qatalahumur rasulu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk manzan Allah ya yake su gaba ɗaya da masu bautan mala'iku da masu bautan annabawa da salihan bayi da waɗanda ke bautar wato duwatsu da waɗanda gunkinsu na icce ne suka sassaka da waɗanda ke bautar rana da wata dukkaninsu gabaki ɗaya manzan Allah ya yake su walam yi farrik bai na manzan Allah bai bambance a tsakaninsu ba saboda mai duk sun yi tarayya ne cikin bautata ma wani Allah ashe abinda ake lura da shi ba abinda ka bauta mawar ake lura da shi ba a'a wanda ka saba mawa shine Allah shi ake lura da shi kuna fahimta ba wai daraja abin bautar ake kallo ba a'a bautar da kai masa ka sanya ta inda bai dace ba wannan ake kallo so babu bambanci da wanda ya bautata ma annabawa da wanda ya bauta wa mala'iku da wanda ya bauta ma salihan bayi da wanda ya bauta ma waliyai ba su da bambanci da mutumin da ya bautata ma rana da wata ba su da bambanci da mutumin da ya bautata ma lata da uzza da hubal duka ba su da bambanci abinda ake dubawa ibadar wadda Allah ne kaɗai ya kaɗaita da ita sai ka ɗauka ka kai ma wani wannan shine ake lura da shi ba wanda kai ma bautar ba wanda kai mabautan shi ɗaya ne a cikin biyu ko dai ya zanto shi ne ya kira mutane ya ce abautata masa in na ce abautata masa ya ɗauka cewa shi ɗin yana da wani kaso na fawar Allah saboda haka za a iya ɗaukar wani aikin Allah a bashi sai ya kira mutane a haka sai kuma mutane suke masa biyayya a haka ina fata kuna fahimta wato kiran mutane ya cewa yana da fawa irin ta Allah sai ko mutane suka yadda suka yi masa biyayya kamar me kamar misali mutum ya da'awar cewa zai iya kashe wani ko zai iya taimakon ka ka samu mulki ko yana da wata fawa a ɓoye wadda ita ce idan ka zo wajensa zai sanya ta baka nasara ko kuma yana da wani abu wanda zai sa ka yi arziki ko yana da wani kulumbotan da in ya yi shi matar da ba ta son ka dole sai ta so ka kaga wannan duk aikin Allah ne Allah shine mai bada mulki Allah shi ke bada arziki Allah shi ke bada nasara Allah shi ke sa soyayya a cikin zukatan bayi Allah shi ke sa ƙiyayya a cikin zukatan bayi to sai aka samu wani ya kira mutane akan yana da abin da in yayi shi za ka samu nasara ko za ka samu mulki ko za ka samu arziki ko za ka samu soyayya ko za ka samu cikas a cikin rayuwarka sai ya kira mutane a haka sai mutane suka yi masa biyayya a haka to shi kenan ya zama ɗagotunsu shi ya hallaka su sun hallaka kun gane wannan mutum na biyu cikin waɗanda ake bautata mawa shine ya zama salihin bawa wancan na farkon da muka misalin sa shaidan kenan ko da a cikin mutane ne ya zama shaidan ya zama tsagut mutum na biyu cikin waɗanda ake bautata mawa ko ya zama salihin bawa ko ya zama annabi daga cikin annabawa ko ya zama mala'ika to kaga wannan babu yadda za a yi su kira ka su ce ka ɗauki haƙƙin Allah ka ba su wannan in kai da awasu kake bautata mawa to wannan ka yi aikin banza don ba su taɓa kiran mutane a bar bauta Allah a bautata musu ba ba su taɓa kiran mutane a ɗau haƙƙin Allah a ba su ba ina fata kun fahimta ranar tashin kiyama waɗannan annabawa da salihan bayi da mala'iku duk da aka bautata mawa su Allah zai wanke su bayan sun kare kansu cewa su ba su san ma an bauta ba ko ba su kira da a yi bautata musu ba to shi kenan waɗanda suka yi bauta sai su tafi wuta waɗancan kala na biyu kuma da wanda ya yi bautar da wanda aka yi bautata mawa tun da shi ya kira mutane a bautata masa in an ce bauta kuma ku daina takaita tunani cikin sallah da azumi da zakati a'a aikin duk da ya zama Allah ne kawai mai yin sa Allah ne kawai zai iya yi sai wani ya ce zai iya yi sai ka yadda ka yi imani da hakan ka tafi wajensa to wannan shi ake kira bauta in kai masa biyayya cikin wannan abun don buƙatar ta biya to sai a ce ka bautata masa ka ɗauki haƙƙin Allah ka bashi to ranar tashin kiyama da kai da shi din sai a tara ku sai ku tafi cikin wuta Allah sauke ina fata kuna fahimta to wannan shine malam yake nuna cewa a'a kuskure ne mu ce annabi ya samu mutane masu bautar abu ɗaya tak shine lata da uzza da hubal kuskure ne annabi ya samu mutane mabambanta wasu na bautata wa mala'iku kamar yadda muka ce wasu na bautata ma annabawa da salihan bayi wasu na bautata ma duwatsu da suka sassaka wasu na bautata ma duwatsu a gumaka wanda suka sassaka daga ice haka manzo Allah ya same su mabambanta wajen allolin da suke bautata mawa amma tare da haka Allah ta'ala ya ce duk ya yaƙe su ga baki daya menene dalili akan haka tunda kun san ka'idar malam ita ce kullum baya magana da ka duk abin da zai fada yana kokari ya kawo dalilin sa a cikin alkur'ani ko hadisi sai malam ya ce dalili da ke nuna cewa manzon Allah duk ya yaƙe su gaba ɗayan su shi ne faɗin Allah da ya ce wa ƙatuluhum ku yaƙe su hatta la ta kuna fitina har ya zanto ba a samu wata shirka ba alfitina a nan ana nufin a shirk wa ya kuna dinu lillah addini ya kasance Allah kawai ake bautata mawa kaga Allah ya ce wa ƙatiluhum ku yaƙe su suwa kenan waɗancan waɗanda ke bautata ma gunki da mai bautata ma lata da uzza da mai bautata ma uzairu da mai bautata ma isa ɗanna na maryam da mai bautata ma mala'ika da mai bautata ma rana da wata allah ce wa ƙatiluhun ku yaƙe su hatta lata kuna fitina har ya zanto ba a samu shirka ba har ya zanto ba a samu wanda zai ɗauki haƙƙin allah ya kai ma wani ba allah ya ce ku yaƙe su wa ya kuna dinu lillah addini ya zanto Allah kawai ake bautata mawa Allah ya ce ma annabi ya yake su ina fata kun fahimta to me yiwa wani zai ce ka ce ana bautata ma waɗancan da waɗancan menene dalili a cikin alkur'ani sai malam ya ce wa dalilu shamsu wal qamar dalilin da ya sa malam yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu waɗansu mutanen da ya fito cikinsu suna bautar rana da wata saboda Allah ne da kansa ya gaya mana a cikin alkur'ani sai ya ce wa min ayatihi yana daga cikin ayoyin ubangiji in an ce al'aya ko dai ta zanto al'ayatu shar'iyya ko al'aya alkauniya in an ce aya ko dai zanto ayar ƙur'ani al-maqru'a al-matluwa wanda ake karantawa ko kuma ya zanto aya halitta daga cikin halittar ubangiji wanda ake bukata ka kalla ka dauki wa'azi a cikin kowane abu da Allah ya halitta in kai tsam da ranka zaka samu wa'azi akwai aya da take nuna Allah shi ɗaya ne to yana daga cikin halittun ubangiji da ya halitta al-lailu wan-nahar Allah ya halicci dare kuma Allah ya halicci yini sai ya ce wa shamsu Allah ya halicci rana wal kamar sannan Allah ya halicci wata waɗannan duka makhlukatullah halittun ubangiji sai Allah ya ce la tasjudu li shamsi wala lil kamar kada ku sujada ga rana kada ku sujada ga wata sai Allah ya ce wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna ku sujada zuwa ga sarkin da ya halicce su in kuntum iyahu ta'buduna in dai kun kasance shi kuke bautata mu ashe wannan ya nuna lokacin da wannan aya ta sauka akwai masu bauta ma rana da wata kenan ina fata kuna fahimta ina fata kun fahimta shi yasa sai Allah ya ce la tasjudu ka ku sujada lil shamsi wala lil qamar ka ku sujada ga rana ka kuma ku sujada ga wata a'a wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna ku yi sujjada ga sarkin da ya halice su shine Allah wannan sai yake nuna kenan maza Allah ya samu masu bautar rana da kuma wata sai malam ya ce wa dalilin mala'ika dalilin da ya sa muka ce ya samu mutane da ke bautata ma mala'iku saboda Allah ya ce a cikin alkur'ani wala ya'murukum Allah bai taba umurtar ku ba ku zuwa kenan ko 'yan adam gaba ɗayan ku an tattakizu mala'ikata wannabiyi na arbaban ku riƙi mala'iku ko ku riƙi annabawa arbaban kumai da su alloli kumai da su abin bauta Allah bai taɓa umarnin haka ba a ƙarshen ayar Allah ya ce a ya murukun bil kufri shin yanzu Allah zai umarce ku da kafirci ai ba zai taɓa yiwa ba a yamurukun bil kufri Allah zai umarce ku da yin kafirci ashe bautan mala'ika da bautata ma annabawan Allah da salihan bayi Allah ta'ala kira shi kafirci ina fata kuna fahimta kaga baya da bambanci da masu bautata ma rana da ko masu bautata ma wata dan masu bautata ma rana Allah ya ce la tasjudu lishamsi wala lil qamar masu bautata ma mala'ika da mala'iku da annabawa Allah ya ce a yamurukum bil kufri ba'a da iza'antun musulmi yanzu zai hore ku da ku yi kafirci bayan kun riga kun zama musulmi ai ba zai taɓa yi ba ina fata kuna fahimta mala ya ce wa dalilul anbiya dalili da ke nuna cewa ashe kenan da waccan aya ta cikin suratu ali imran wannan ya nuna lokacin da ƙura'ani ke sauka akwai masu bautata ma mala'iku domin Allah da kansa waɗansu ayoyin ya faɗa ya gaya mana cewa su suka ce mala'iku ‘ya'ya mata ne na Allah saboda haka sun cancanta a bautata masu shi ne har Allah yake faɗa a wani wurin yake cewa asɗafal banata alal bani malakun kaifa ta hakumun afala ta zakarun أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا yanzu Allah zai zaɓi ‘ya'ya mata ko kuma ya ba ku maza? so a itikadinsu ‘ya'ya mata hasara ne shi yasa ma in an haife su suke kashe su da rai to sai suka dangana ma Allah abin da ba sa so so a wurin su ‘ya'ya maza suke so sai suka ce to mala'iku ‘ya'ya mata ne na Allah shine Allah ya tambaye su asdafal banata alal bani shi Allah zabi ya mata ya dangana ma kansa ko kuma ya ba ku maza malakum kaifa ta me ya same ku kuke wannan hukuncin to a wata ayar sai suka nuna cewa ai mala'ikun ma abin bauta ne ‘ya'ya matan nan tun da an dangana su ga Allah ya kamata a bautata masu ina fata kuna fahimta shi yasa in kiyama ta tsaya Allah zai kiraye su ya ce a ha'ula'i iyakun kanu ya abudun su mala'ikun za su ce su ba hanaka an ta waliyuna min dunihim bal kanu ya abudun aljinna aktharuhum bihim mu'minun za su ce a ya ubangiji subhanak tsarki ya tabbata gare ka bal kanu ya abudun aljanna mafi yawan su aljanu suka bauta mawa ina fata kuna fahimta ashe a daidai wannan lokacin tunda wannan ayar ta sauka akwai masu bauta wa mala'iku kenan da salihan bayi da annabawa to dalilin da ke nuna akwai maza Allah ya fito ya samu waɗanda ke bautata ma annabawa kuma shine faɗin Allah a ƙarshen suratul ma'ida da Allah ya ce wa iz qala Allah ya Isa tuna masu lokacin da annabi Isa ɗan na Maryama zai ce Allah zai ce masu Allah zai ce masa a anta qulta lin-nasi kai ne ka gaya ma mutane ittakizuni wa ummiya ilahaini min dunillah su rike ni kuma su rike mahaifiyarka abin bauta guda biyu ilahaini min dunillah abin bauta guda biyu kai ne ka gaya musu haka kala annabi isa zai ce subhanak tsarki ya tabbata gare ka ma yakunu liya an aqula ma laysa li bihaqq bai dace a gare ni ba in faɗi abin da ba ni da haƙi a kansa abin da nake da haƙi a kansa shi ne abotata mu Allah shi ɗaya amma ta yaya zan ce su riƙe ni kuma su riƙi mahaifiyata da zanto abin bauta guda biyu bai dace a gare ni in faɗi haka ba in kuntu qultuhu faqad alimtahu ya ubangiji in har na faɗi wannan magana to ai ka riga ka sani don ba abin da ya koya a cikin gaibinka ta'lamu ma fi nafsi ya ubangiji ka san abin da ke cikin zuciyata wala a'lamu ma fi nafsi da tsai Allah ban san abin da ka koyi na ilimin ka na gaibu ba innaka anta allamul ghuyub lalle kai Allah kai ne masanin dukkan abin da ya faku kaga wannan aya lokacin da ta sauka yana nuna kenan wa kiristoci sun riƙe annabi Isa suna bautata masa ashe wannan dalili ne da ke nuna kafiran da manzon Allah ya samu akwai masu bauta annabawa ga ta nan ma a cikin suratun tauba wa qalatil yahudu uzairu ibn Allah wa qalatin nasara al-masih ibn Allah Allah ce zalika qawluhum yudahiruna qawla alladhina kafaru min qablu qatalahum Allah anna yufakun yahuda suka ce uzairu dan Allah ne tunda dan Allah ne yana da wani kaso na fawar ubangiji sai suke bautata masa nasara suka ce na annabi isa dan Allah ne tunda dan Allah ne yana da wani kaso kenan a cikin fawar ubangiji sai suke bautata masa Allah ta'ala ce qatalahumullah ko dai ka ce jimla ce du'a'iyya ko ka ce jimla ce insha'iyya in ka ce jimla ce du'a'iyya qatalahumullahu Allah wadaransu Allah ya tsine masu anna yufakuna taya aka kautar da su ko kuma in ka fassara da cewa jimla ce insha'iyya qatalahumullahu Allah wadaransu tir da su lokacin da suka dauki haƙƙin Allah suka mika ga wani wanda ba shi ba ina fata kula fahimta ashe wannan dalili ne da ke nuna a daidai wannan lokacin har zuwa yanzu ma ga sunan kiristocin suna bautata ma annabi isa kuma yahudu suna bautata ma uzairu waddalilu salihi mala ya ce dalilin da ya sa muka ce annabi ya samu waɗansu suna bautata ma salihan bayi shine faɗin Allah ula'ika alladhina yad'una yaftaguna ila rabbihimul wasila ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azaba inna azaba rabbika kana mahzura a cikin suratul isra ibn abbas yake cewa dalilin saukan wannan ayar waɗansu mutane ne suka kasance suna bautar aljani wato idan sun tashi bukatunsu sai suke neman bukata su ta biya ta hanyar aljanu su kuma aljanu sai suka bautar da su suke ba su wasu ƙa'idojin da sai in sun cika kana su yi masu aiki kamar yadda duk yanzu wanda yake malamin duba ko malamin tsibbu galibinsu duk suna da aljanun da suke ma'amala da su to haka ta kasance kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam sai su yanka shi aljani sai ya sha jini su kuma in suna da bukata sai aljani ya zo ya biya bukatar cikin abin da dan adam ba zai iya yi ba to ana nan kwatsam da musulunci ya zo su mutane ba su sani ba waɗancan aljanun da suke bautata mawa sai suka musulunta ɗan adam bai sani ba aljani ya musulunta to shine sai wannan ayar ta sauka Allah ce ula'ika waɗancan bi ma'ana waɗanda ke bauta aljani a da kafin aljanu su musulunta allazi ne ya da'una su ne waɗanda suke bautata ma waɗancan aljanun yabtaguna ila rabbihimul wasila suke neman wai waɗannan aljanun su kasance tsani tsakanin bukatarsu da abin da suke nema wato aljanun su kasance masu wasila tsani tsakanin su da ubangiji da kuma bukatunsu da suke bayarwa sai Allah ya masu tambaya ya ce ayyuhum aqrab to wane ne yafi kusa da Allah aljanun da suka musulunta ne ko kuwa su mutanen da ke bauta aljanun wane ne yafi kusa da Allah ayyuhum aqrab wane ne yafi kusa da Allah saboda mai wayar juna rahmatahu waya kafuna azaba su aljanun da kuke bauta tamawa da salihan bayan da kuke rike kuke bautata masu kuke ganin su ne tsani tsakaninku da Allah yarjuna rahmatahu suna fafatar rahamar ubangiji suna neman aljannar Allah kuma kuma kuna neman aljannar Allah wa ya khafuna azabahu kamar yadda kuke jin tsoron azabar Allah haka su ma suke jin tsoron azabar Allah to ayyuhum aqrabu wane ne yafi kusa kenan kun gane tunda wancan da kasa shi ya zama wasida a gare ka yana son aljanna yana tsoron azabar Allah kai ma kana son aljanna kuma kana tsoron azabar Allah to waye yafi kusa kenan to kuma ko yanzu haka abin yake ga dukkan wani wanda zai bautata ma wani salihin bawa ai yanzu ga mutane nan sun riki mutane suna cewa su ne za su kai su zuwa ga rahamar ubangiji ba haka ake cewa ba abdulkadir zai ceto a ce tijjani zai yi ceto gausu zamani zai yi ceto kowa ma zai yi ceto ai haka ake cewa to sai ka tambaye su ula'ikal ladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasila waɗancan salihan bayan in ma har salihan ne su ne fa waɗanda ake bautata mawa ana neman su zama tsani tsakanin bawa da Allah sai Allah ya ce ayyuhum aqrab wanne ne yafi kusa da Allah wanne ne yafi kusa da rahmar ubangiji yarjuna rahmatahu wa yakafuna azaba ina fatan rahmar ubangiji kuma suna tsoron azabar ubangiji inna azaba rabbika kana mahzura lallai azabar ubangijinta ta kasance abin a nemi tsari da ita ne ina fata kuna fahimta saboda me saboda idan ka duba ai bauta ga baki daya ana kafa ta akan abaibai guda biyu alkaufu war raja ko alkaufu war raja duk wanda ya bauta yana bauta ne akan wannan matsayin guda biyu hatta annabawan Allah suna bauta ne tsakanin tsoro da kuma sa rai shine anan abin da Allah ya faɗa yarjuna rahmatahu kaga fata kenan wa yakhafuna azabahu kaga alkhawfu kenan ina fata kuna fahimta Allah ta'ala a cikin alkur'ani yake cewa dangane da annabi zakariya yake cewa kanu yusari'una fil khairati sai ya ce wa yad'una na rahaban wa rahaba annabawan Allah Allah ta'ala yake cewa yusari'una fil khairat wa yad'una na ragaban suna bautata mana da kwaɗayi wa rahaban da kuma tsoro ina fata kuna fahimta a cikin suratul arab Allah ya ce fada'ullaha mukhlisina lahuddin ku bautata ma Allah kuna masu kuna masu tsarkake shi a cikin bauta kafin nan yace udu khawfan wa tama'an inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin bayan Allah suna bautata ma Allah tsakanin tsoro da kuma tsammani to idan yayi ne su ma suna fatan rahamar ubangiji kuma suna ƙaunar suna tsoron azabar ubangiji to da kai da su wane ne ke fi kusa domin al'amari ne na gaibuwa sai an je lahirar ne ake tantancewa yi wanda kake ganin mutumin kirki ne in an je can sai ga kawai shi ba kowa bane ba shi yasa Allah ya ce ayyuhum aqrabu yarjuna rahmatahu wa yaqrabu ina fata kuna bayinta saboda mai sanin dan adam sai Allah da kansa saboda mu abin da muke aiki da shi shine zahiri shi kuma Allah yana aiki da me abin da ke cikin zuciya shi yasa aqida ahlus sunna ba a tsarkake kowa aqida ahlus sunna ba a tsarkake kowa sai dai a ce muna tsammani muna fata wane mutumin kirki ne amma a ce wane ɗan aljanna ne a halin suna ba sa yin wannan sai da nasi sai wanda Allah ya ce wane ɗan aljanna ne da nasi nassin ya zanto ayar ƙura'ani ce ta ce wane ɗan aljanna ne ko hadisi ingantacce ce wane ɗan aljanna ne to shi kenan ahalin suna sai su yanki amma in ban da wannan to duk wanda za ka kawo ka ce wane ɗan aljanna ne dole sai kana da nasi yanzu ka iya cewa duk sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam in dai mutum ya karɓi sunan sahabi da ma'anarsa ta shari'a to za ka iya yankewa kai tsaye ɗan aljanna ne saboda mai kana da ayoyi da suka yi nuni da haka ku gane in muka ce kalmar sahabi abinda muke nufi da ita da harshen shari'ar musulunci shine wanda ya cika ƙa'ida guda uku ya yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu haɗuwa da annabi wato sun yi zamani tare kuma ya zo ya haɗu da shi in yana da ido ya gansa in baya da ido watakila an nuna masa aka ce kaji mai yin magana can ya ce iya aka ce to annabi kenan ko kuma watakila ya gaisa da shi ya ce wannan shi ne manzan Allah ƙa'ida ta uku shi ne ya mutu da wannan imanin ya zanto bai yi ridda ba wannan shi yake kira sahabi in ka rasa ɗaya daga cikin wannan ƙa'idojin guda uku sharuɗan guda uku to ka fita daga cikin sahabbai ko da ka ga annabi a rayuwarka afwan sai ya kasance ko ba kai imani da shi ba to ba a sa ka cikin sahabi domin ka ga su abu lahab su abu jahil waɗanda aya ta sauka a kansu ai duk sun ga annabi wasu daga cikinsu ma 'yan uwansa ne na jini amma ba a sa su cikin sahabbai saboda me saboda ba su imani da shi ba haka in ka yi imani da shi sai ka bayyana imani a baki ka ɓoye kafirci to ka fita cikin sahabbai shi yasa kaga su abdullahi bin ubay bin salul duk sun rayu da shi har sun sallah a bayansa amma ba a sanya su cikin sahabbai saboda me amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum da baki ne suka yi imani amma a zukatansu ba su yi imani da shi ba ina fata an fahimta to bayan kai imanin da shi dole kuma ya zanto cewa ka haɗu da shi idan ka yi imani da shi kun haɗa zamani guda shi yana a madina kai kuma kana a wani ƙauye ko a wata ƙasa ka yi imani da shi amma baka samu dama ka zo inda yake ba ka gan shi to wannan ba a kiran ka sahabi ina fata kuna fahimta don dole sai ka haɗu da shi saboda haka ka gana jashi ya yi imani da maza Allah sallallahu Alaihi wasallam amma bai gansa ba duk da yake ibn hajar ya sa shi a cikin sahabban annabi sallallahu Alaihi wasallam amma bai taba ganin annabi sallallahu Alaihi wasallam akwai waɗansu mutane waɗanda ba zan iya tuna sunansa ba ya tako tun daga yaman ya zo musamman ya niko gari don ya zo ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo garin madina aka ce ai yau satin manzo Allah guda da rasuwa ba a kirga shi cikin sahabbai ina fata kuna fahimta to haka kuma dole ka mutu da wannan imani shi yasa wasu aka same su sun musulunta sun yi sallah bayan annabi amma kuma sun yi mai sun yi ridda sai zanto ba a sanya su a cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa ina fata kun fahimta to kaga da nassin aya duk waɗanda suka cika wancan sharaɗin zaka ce yan aljanna ne to amma a yau duk wanda ka ɗaga ka ce wane waliyi ne a cikin waɗanda ba su rayu tare da maza Allah ba ka ce wane waliyi ne itimis ɗan aljanna ne to yanzu sai ka ba mu aya ko hadisin da ta ce shi ɗan aljanna ne idan ka ce kuwa zai yi ceto tun da ka shigar da shi aljanna kuma ka ce har zai yi ceto to laifi ya zama biyu yanzu sai ka ba mu aya da ta ce wane ɗin nan da ka ce ɗan aljanna ne zai yi ceto kun gane rigimar da ake da ahli sunna duk a nan matsalar take kawai e duk wani kwaskwarima da gyaran fuska da wani zai yi wannan shine asalin karatu nassin ayar qur'ani ya ce wani dan aljanna ne ahli sunna sai su tabbatar a'a nassin qur'ani da nassin hadisi ba su ce wani dan aljanna bane sai mu ce to salihin bawa ne muna sa rai ko muna zantan ya zama haka amma a yanke cat a ce wani dan aljanna ne ahlus sunna ba sa yin haka ballantana har a ce kuma zai yi ceto ahlus sunna ba sa yin to wannan dalili ne da ke nuna ashe manzo Allah manzo Allah ya samu mutanen da ke bautata ma waɗansu mutane waɗanda suke salihan bayi wasu malamai suka ce wannan ayar tana magana akan waɗansu mutane ne salihan bayi sun rasu a lokacin jahiliya sai mutane suke bautata masu suke neman tabarruki da su in suna neman sa'a sai su kira sunansu in za su tafi yaƙi sai su ɗauki wani abinsu da suke amfani da shi su nemi tabarruki da su don su samu nasara to sai ayat ta sauka a kansu muna da ka'ida malamai suka cewa al'ibratu bil umumin lafzi la bil khususus sabab kullum abin da ayar faɗin ayar zai iya ɗauka sai ka ce ayar ta shafi abu ba za ka takaita shi akan dalilin saukar ayar ba tun da kaga a yau ai ga waɗanda ke bautar waliyan nan mutum zai je kabari ya kai sadaka haihuwa ce matsalarsa ko siyasa ce matsalarsa ko arziki yake so sai je kabari ya niki gari tun daga nan ya tafi senegal ya niki gari tun daga nan ya je cairo je ziyarci kabarin albadawi ko da suki ko je bagada da ya ziyarci kabarin abdulkadiri ko ne je karbala ya ta kuka akan kabarin sayidina husaini da yake da'awar cewa kabarin sayidina husaini ne ko ya je ba abin nan kufa ya kai ziyara a wani wuri da yake da suke cewa kabarin sayidina ali ne ba sani ba cewa wannan kabarin ba na sayidina ali ba ne ba don shi da kansa ya roƙi Allah ya ɓatar da kabarinsa saboda tun da rayuwarsa ko waɗanda ke cewa anta anta anta anta ya ce me kuke nufi da haka ce muna nufin kai ne Allah ce subhanallah nan take rika kona su da wuta to ya hararo cewa yana da rai ma wasu sun ce masa Allah to ballantana ya mutu sai ya roki Allah ya batar da kabarin shi yasa lokacin da ya mutu aka tona kaburruka da yawa cikin dare aka binne shi ba wanda zai ce ga kabarin da aka binne haka salihan bayi su don kada a mai da wurin ya zanto shirka ina fata kuna fahimta dalili na gaba mala yake cewa wa dalilin ahjar wal ashjar dalili da ke nuna manzo Allah ya samu wasu mutane suna bautata ma duwatsu kuma suna bautata ma itatuwa waɗanda suka sassaka ko duwatsu waɗanda ake ganin suna da wata daraja mu ma anan ba wasu kwanakin baya ba za ka ga an ce an tafi wani gari an ga wani dutse ko wani abu ya fito a jikin wani bishiya sai ga mutane suna zuwa suna sassaƙo bishiyar to a jahiliya akwai irin waɗannan itatuwan da waɗannan wato duwatsun da ake zuwa neman tabarriki da su wani lokaci kuma duwatsun ne ake ɓantalowa sai a zo a sassaƙa su a yi mutum mutumi wani lokacin iccen ne za a sassaƙo a zo a sassaƙa shi a mutum mutumi duk manzo Allah ya samu mutane da ke irin wannan sai Allah ya ce a fara'aitumul lata wal uzza manzo Allah ya ce ku bani labarin gunkin nan da ake kira lata wal uzza da kuma uzza shi lata din nan malamai sun yi maganganu guda biyu wasu ka ce lata asalinsa suna wato suna ne na wani gunki wanda yake a ɗa'if shi ba a maka yake ba wasu kuma suka ce lata sunan wani mutum ne wanda ya rayu a jahiliya aikinsa kullum shine idan lokacin aikin hajjinsu na jahiliya ya yi aikin da yake yi shine yana ba da abinci ga masu zuwa ziyartar ɗakin Allah to sai ya shahara da wannan sunan da kuma wannan aikin na alkhairi to bayan ya mutu sai mutane suka yi zo suka sassaka mutum mutuminsa sai suka sa masa suna lata daga sunan shi wancan lata ya luttuluttan wato sai suka sa masa sunan lata sai ake zuwa ake neman tabarruki da wannan mutum mutumin wanda yake a tsa'ib to sai Allah ya yi magana a kansa ya ce ko ba ni labarin wannan gunkin da kuke kira lata wal uzza uzza kuma wani gunki ne wanda ke tsakanin makka da madina shi ko malamai suka ce ai wato wani aljani ne ya shiga cikin wata bishiya idan mutane sun je sai aljanin yake magana a cikin bishiyar sai mutanen jahiliya suka ɗauka cewa wannan bishiyar ita ce ke magana sai aka yi mata ɗaki aka yi mata ƙubba aka mai da wurin wajen bauta duk buƙatar ka in kana da ita sai ka zo wajen in ka faɗa sai a ce je ka buƙata ta biya ka ɗan kawo sadaka ka ajiye a wajen shi yasa lokacin da maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci makka da yaƙi sai ya tura khalid bin walid da shi da abu sufiyan ya ce su je su rushe wannan gunkin ka duba kwarjini irin na gunki a da da yadda mushrikan larabawa suka ɗauki wurin amma da aka tura khalid ya tafi da wasu zaratan sojoji bayan an ruguza duk gumakan da ke cikin ɗakin kaba an tsarkake ɗakin kaba manzo Allah ya tura shi ya ce to maza ya tafi ya rushe wannan ya sare waɗannan turakun da aka kakkafa aka ɗora wannan bishiyar duk ya sare su ga baki da ya tafi ya je ya sare ko'ina ya shiga ciki sai iske wata mace kawai tsirara gashin ta a yamutse kawai shi kenan ya ɗaga takobi kafin ka ankara ya raba ta guda biyu ya dawo ya baiwa manza Allah labari ya ce ai ga abin da ya gani ga abin da ya gani manza Allah ya ce wannan ita ce uzzan ita ce gunkin da ke magana ina fata kuna fahimta to shine Allah anan yace afara'aytumul lata wal uzza sai yace wa manata thalithatal ukhra da kuma wannan gunkin wanda ake kira manat shi ma wani gunki ne malam yake cewa yana nan yana nan qariban min jibal qudai yana nan a a kusan da wani dutse da ake kira jabalu abu qubayd wanda yake a cikin ɗakin kaba ne kafin ka ƙarasa wannan dutsen to a nan tsakanin ɗakin kaba da wannan dutsen a nan ne ita wannan wannan gunkin da ake kira manata a nan yake Allah ta'ala ya ce to ku bani labari a fara'aitumul lata wal uzza wa manata thalithata al ukra alakumuz zakaru wa lahul unsa tilka idan qismatir riza Allah ya ce alakumun zakaru yanzu ku kun zaɓi ku ne kuka zaɓi ‘ya'ya maza kuka dangana wa kanku wala hul'unsa kuka dangana ‘ya'ya mata zuwa ga Allah tilka izan kismatin riza wannan rabo ne na zalunci a lokacin da ka ɗauki abin da ba ka so sai ka dangana zuwa ga Allah wanda kake so sai ka ɗauka ka ba kanka wanda ba ka so sai ka ce na Allah Allah ya ce wannan an yi rabo irin na kura rabo ne na zalunci ina fata kuna fahimta abinda wannan aya take yi malam yake kokari ya nuna maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu mutane kenan a lokacin jahiliyar wanda suke da gumaka mabambanta amma tare da haka kuma ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya ce duk ya yaƙe su ga baki da kaga ashe abin da ake izina da shi ba wai abin da aka bautata mawan ba a bautar ake izina da ita ina fata kuna fahimta sai mala ya ce haddasana abi waƙidin laifi abi waƙidin laifi ya ce ya bani labari ya ce kharajana ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi abi waqidin laisi sahabi manzan Allah ne yace mun fito tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ila hunay za mu tafi yakin hunay yace alhali a daidai wannan lokacin mun kasance sababbin shiga musulunci ba mu daɗe da baro kafirci ba ina fata kun fahimta wato ba su daɗe da barin musulunci ba sun musulunta kenan kawai sai aka ce za a tafi yakin hunaini wanda Allah ya ce wa yau ma hunainin iza ajabatkum kasaratukum falam tuguni ankum shay'a an ci makka da yaƙi an ci ina an ci iza an ci kawai sai aka ce hunain yaƙi ne mai tsanani ya ce ba mu daɗe da barin kafirci ba mun musulunta kenan bayan an fita bayan gari walil mushriki na sidira su munafukai suna da wata magarya ya kufuna inda ha suna yin tsawafi a wajen magaryar ina fata ana fahimta in sun zo za su fita yaƙi sai su yi tsawafi a cikinta bayan sun yi mata tsawafi sai su lanƙaya takubbansu kuma a jikin wannan magaryar da zimman me suna neman sa'a cewa duk wanda ya je rataye takobinsa a nan sannan ya kewaye magaryar nan to zai je ya dawo ba za a kashe shi ba a wajen yaki haka suke yi a lokacin jahiliya ya ce to sai muka zo wannan wurin inda kafirai ke neman tabarruki neman sa'a yuqalu laha zata anwaq ana kiran wannan wurin zata anwaq famararna bi sidra bayan mun zo wannan wajen sai muka wuce jikin wannan magaryar muna wucewa sai muka samu wani wuri mu ma mai duhuwa faƙulna sai muka ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah ija'al lana zata anwa mu ma ka sanya mana irin wancan magaryar inda ake neman sa'a kama lahum zata anwa kamar yadda su ma suke da wurin da suke neman sa'a in za a tafi yaƙi mu ma ka sanya mana inda za mu je mu samu tabarruki in za mu fita yaƙi muwa muna son ka sanya mana inda za mu nemi tabarruki jejiya suka baro musu kafirci watakila sun taba zuwa wurin sun sa takubbansu sun ga ana cin nasara yanzu kuma duk da sun shigo musulunci sun ɗauka cewa nasarar a nan take yasa sai suka ce a sanya musu suma inda za su nemi tabarruki su yi ɗawafi sai manzo Allah ya ce wallahi inna hasunan wannan ai tafarkin waɗanda suka rigaye ku ne ya ce hakika annabi musa yana tafiya da mutanensa abinda suka ce ke ya musa ija allana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun inna haula'i mutabarrun ma hum fi wa batilun ma kanu ya'malu manzo Allah yace wannan sunna wanda suka rigaye ku ne haka mutanen annabi Musa suka ce ma annabi Musa ya sanya masu wani abin bauta bayan yanzu aka tseratar da su daga fir'auna annabi Musa ya ce innakum qaumun tajhaluna ku mutane ne waɗanda suke jahilai ashe mutum ya da'awar cewa ga wani abu wanda a sanadiyarsa ne zai samu nasara in ya nemi tabarruki da shi wannan yana nuna mai shirka kenan ka yi itikadin cewa ga wani abun da zai baka nasara ba Allah ba wannan shirka ne maza Allah ya samu waɗanda ina fata kuna fahimta abin da malam ke cewa wannan duka abin da malam ya kokari ya kawo ma mai sauraro ko ya gamsar da wanda yake karatu abaibai ne waɗanda suke kamar haka abu na farko ba daidai ba ne ba mutum ya ce manzan Allah ya samu jinsin kafirai guda ɗaya lokacin da aka aiko shi a nau'i'ikan mushirikan suna da yawa waɗancan da muka lissafa da ayoyin ƙur'ani masu bautar wuta masu bautar rana masu bautar mala'iku masu bautar ina fata kuna fahimta da ayoyin da muka karanta to tare da haka kuma Allah bai bambance ba tsakanin mai bautar gunki da mai bautar aljani da mai bautar mala'ika da mai bautar annabi da mai bautar salihin bawa duk Allah bai bambance su ba Allah ya ce wa qatiluhum ku yaƙe su ashe in ka tabbatar ma Allah tauhidin rububiyya kadai to wannan ba zai mai da kai musulmi ba ina fata kuna fahimta dole sai ka tabbatar da cewa Allah shi kadai za a bautata mawa duk abin da yake haƙƙi ne na Allah shi kadai za a bashi magana ta farko ke magana ta biyu manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo ya iske waɗannan mutane mabambanta wajen bautata ma abinda duk suke bautata mawa tare da bambancinsu duka gabaki ɗaya amma ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya ce ya kiraye su zuwa ga kalmar nan guda ɗaya ita ce kalmar tauhidi ya ce ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum allah na abu da illallah wala nushrika bihi shai'a wala yattakiza ba'duna ba'dan arbaban min dunillah ina fata kun fahimta to wannan shine abin da malam yake kokari ya nuna a cikin wannan abinda abinda a cikin wannan nukudar da malam yayi magana akan ta sannan akwai abaibai guda biyu da zamu fahimta a cikin wannan shine malam yace a cikin wannan ka'ida abinda ake lura da ita annal ibrata بالصرف العبادة لا بنوع المعبود abinda ake lura da shi kawai ibadar da ka karkata zuwa ga wani Allah shi kawai ake lura da shi sai a ce maka kayi shirka ba wai abinda ka ɗauki bautar ka kai mawa ba ina fata kuna fahimta da wanda ya da wanda ya ɗauki haƙƙin Allah ya ba annabi da wanda ya ɗauki haƙƙin Allah ya ba waliyi da wanda ya ɗauki haƙƙin Allah ya bai wa mala'ika da wanda ya ɗauki haƙƙin Allah ya bai wa aljani da wanda ya ɗauki haƙƙin Allah ya bai wa boka wannan duk sunansu mushrikai kun gane wannan? kun gane wannan? wannan shine abin da za ku fahimta to wannan ita ce abin da manzon Allah ya samu waɗancan suna yi tare da haka kuma Allah ta'ala ya ce ya yaƙe su gaba ɗayansu kaga dangane da mushrikan maka Allah ta'ala ya ce a yaƙe su qatilul ladina qatilul ladina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum gilza ku yaƙi waɗannan kafiran da ke kusa da ku na kusa su ne mushrikan maka dangane da mushrikai waɗanda suke ahalli kitabi fa ubangiji ya ce a yaƙe su wannan ayar sai ta tara su gaba ɗaya ta ce wa ƙatiluhum gaba ɗaya su ke da mai bautan mala'ika da mai bautan gunki da mai bautan lata da uzza da mai bautan hubal duk sunansu mushrikai aka ce a yaƙe su gaba ki ashe abin da ake lura da shi ibadar da ka karkatar ba abin da ka bautata mawa ba shi mun riga mun yi bayani muka ce ababen da ake bautata mawa ɗaya ne a cikin biyu ko dai wanda ya kira a bautata masa shi ya yadda ake bautata masa da wannan da wanda ya bautar da shi duk suna auta ko kuma ya zanto a'a haka kawai bayan ya mutu ne mutane suka mai da kabarinsa ya zanto wajen ziyara wajen neman tabarruki wajen neman sa'a wajen neman arziki wajen neman sarauta kaga wannan bai ma san kuna yi ba to wannan ranar tashin kiyama zai tsira abu na biyu abu na uku da za a fahimta a cikin wannan magana shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai samu wato nau'in kafirai guda ɗaya ba a lokacin rayuwarsa a'a mushrikai ne daban-daban daban-daban masu abun bauta daban-daban daban-daban daban amma tare da haka Allah ya ce ka ce qul ya ayyuhal kafiruna ka ce ya ku kafirai tare da cewa abun bautarsu daban-daban ne kaga wanda ke bautata ma annabi Isa da wanda ke bautata ma Uh, uzairu ai kai a tunaninka za ka ce a a ai bai kamata a ce daidai yake da mai bautar lata da uzza ba to a wurin Allah daidai suke saboda mai haƙƙin Allah ne aka ɗauka aka ba waɗancan su ba su da laifi don ba su ne suka ce a yi ba amma kai da ka kautar da bautar zuwa gaze su kai kai ne ake magana da kai Allah ya ce ka ce ya ku kafirai tun an tashi yaƙi ba a bambancewa da mai bautar gunki da mai tsafi da mai shirka da ɗan tsubbu da wanda zai je ƙabari ya ebo wani abu da wanda zai je ƙabari ya roƙi ciki na ƙabarin duka wannan duk sun ansa suna na me na shirka saboda sun karkatar da haƙƙin Allah zuwa ga wani wanda Allah ya halitta a wannan ƙa'ida malam ya ambata mana wannan bishiya wanda malamai suka ce inda wato suke rataye takubbansu suna neman sa'a suka ce maza Allah ya sanya masu wannan fadalla ala haza annal qasadul ashjar wal ahjar wa ghayraha yasiruha alihatan tu'bad wannan sai yake nuna ashe a lokacin jahiliya ma akwai wasu itatuwa da duwatsu waɗanda ake neman sa'a gare su sa'a da nasara da rashin nasara duka a hannun Allah suke to amma a lokacin jahiliya sai ake neman sa'a a irin waɗannan itatuwan ko waɗannan duwatsun wannan ya nuna kenan ana bautata musu don haƙƙin Allah ne ake ɗauka ana kaiwa wajensu wannan sai yake nuna me sai yake nuna ashe kenan duk mutumin da ya ɗauki haƙƙin ubangiji ya kai ma wani to sai a ce ya yi shirka wannan shine abin da darasin ya ƙunsa ga baki ɗaya malam yana ƙoƙari ya tabbatar da me yana ƙoƙari ya tabbatar da ƙa'ida wadda take sananniya ba kamar yadda waɗanda suke karkatattu ba suke kokari su dan kofar da hankalin mutane sai su ce ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu nau'in kafirai ne guda ɗaya su ne masu bautar lata da uzza da hubal su ne aka ce su yaƙa su ne aka ce annabi ya yaƙa amma kai babu laifi idan ka nemi wato ka nemi tsani da wani wali tunda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wabtagu ilayhi wasila sannan Allah ya ce ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakafuna azaba inna azaba rabbika kana mahdura sai su ce da waɗannan ayoyi babu laifi ka yi tawassuli da wali to duk wannan abin da suke faɗa ba gaskiya bane ba abin da ke nuna ba gaskiya ba ne ba abu guda biyu abu na farko wanda malam ya ambata shine wannan ayar kai ne ka so makaranta ta ko kai aka saukan mawa da ita an san ita ce ba kai aka saukan ma da ita ba to in ba kai aka saukan ma da ita ba wa aka saukan ma annabi aka saukar to ya fassara ya fassara ya manzo Allah ya fassara ibtagu ilayhi alwasila ku nemi tsani ya manzo Allah ya fassara ya fassara da cewa tsane shine imani da kuma ayyuka kana kwarai abu na biyu idan ka ce wane waliyi ne to yanzu kana bukatar ka ba da nassin da ya ce shi waliyi ne in ba haka ba ka bar ka'ida a sake ala inna auliya allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanuna alladhina amanu wa kanu yattaqun ka dauka duk wanda yayi imani kuma yaji tsoron Allah to waliyin Allah ne amma in ka ce wala waliyi ne yana da wata fawa a boye har yanzu ma yana a kabarin in an ambaci sunansa yana da wani tasiri to wannan fa shirka ta zo fa ya mutu shekara dubu ko shekara ɗari biyar ko shekara ɗari biyu ko shekara hamsin amma har yanzu kana cewa in an ambaci sunansa zai iya yaya bala'i in an je wajen kabarinsa aka roƙe shi in ana neman arziki za a iya bayarwa yana da tasiri akan wannan to wannan fa shirka ta zo duk wanda ka ce waliyi ne a yau to sai ka kawo aya ina ne Allah ya ce wali to duk wanda ka ce kuma zai yi ceto to dole ana buƙatar nassi ina ne nasu ya ce zai yi ceto tukunnawa ya ce shi ɗan aljanna ne ina fata kula fahimta to wannan shi ne da'awa ahalu sunna wal jama'a amma ba wanda ake kafirtawa abinda ake faɗa shi ne aiki yanzu dai waɗannan duk gashi da ayoyin ƙura'ani garau da misalai masu kyau da malaye bayani a cikin littafinsa duk dakikancinka in ka karanta in dai kana son gaskiya za ka fahimci cewa ba ra'ayinsa ba ne ba to sai dai kamar yadda wani yake cewa laƙad asma'ata na dai ta hayyan walakin la hayata liman tunadi walau naran nafaktu biha ama'at walakin anta tanfaku bir ramadi yace kash kawaye gari kana ta kiran gawa yace da mere ka kira sai an sa kiranka yace an wayi gari kana ta hurawa a cikin toka da ka kawo wuta da yula da yayi idan ka hura sai wutar ta kama to amma toka ce kake ta hurawa to haka al'amarinmu ya zama a cikin wannan ƙasa shi yasa saboda mutane ba su yi karatu ba kowa zai tashi ya yi bayani na ƙarya don ya samu kuɗi kawai a rikitar da hankalin mutane malam ka duba mutane ana ta jansu ana ta jansu saboda akwai abin da ake tatsa a jikinsu amma asalin addini fa a karantar ba a karantarwa ko kun sani mu mun sani akwai mutumin da ha iya adadin kwanakin da ka yi a garuruwan da ake maulidi akwai gidajen da kai ka sani dama ba a karatun fiƙihu ballantana karatun ƙura'ani a wajen sai a shekara ne ake maulidi kawai wato shi kenan ba abin da ya iya sai shekara ta yi kawai zai tara mutane a kawo masa ɗan dalo da rakumi ya yanka amma bayan watan maulidi ya wuce fa a ba za ka ɗau littafin ƙawa'idi ko al'akbari ko ishimawi ka je gidan ba ba za ka ɗauki ƙura'ani ka je wajen ba shi bai iya wannan ba abin da ya iya shi ne taron maulidi in kai magana ya ce ba ka son annabi kai kuma ga duk kullum za ka karanta yanzu zaman mu nan wa zai kirga salatin da muka yi wa annabi to shi sai a shekara yake yin salatin salatin kuma in ya tashi ma ba na annabin yake yi ba don salatin fati yake yi salatul fati kuma ittifaqan ba jayayya tsakanin mu da su kowa san ba annabi ya karantar da salatul fati ba annabi ya karantar da shi wani mutumi ne ma annabi sai suka bar na annabi sai suka dauki na wani kuma ma suka ce na wannan wannan din yafi na annabin wannan duk in rigimar da ake ta yi ba kenan shi rasa me ake kokari a kare ni fa na annabin na rike wanda yake da sanadi tiryan tiryan tiryan har zuwa kan manzon Allah kai kuma naka ba na annabin ne ka rike ba amma kuma wai naka ne daidai na wani ba daidai ba ya subhanallah duk in ka dauki matsalolin haka yake kai zikiri kake yi da me da niyyar tijjaniya ni kuma zikiri nake yi irin na manzon Allah wanda ya karantar da asuba ga yanan azkar ababai kusan guda goma sha uku annabi ya karanta a cikin hadisi tiryan tiryan haddasa na wani an wani an wani har zuwa ga manzan Allah ki kuma idan ka zo kana yin naka to sai ka ɗauri niyya a zuciyarka cewa yanzu fa kana yin ɗari ƙawane to haka zo abubuwan suke kai kana bin na manzan Allah amma ko nakan ne ba daidai ba nashi ne daidai saboda mutanenmu da yawa ba su yi karatu ba Allah sauki an ce akwai wani bawan Allah da bai da lafiya yana neman taimako zuwa ga 'yan uwa musulmi taimakon kuɗi da kuma na sayan magani da kuma addu'a liman ne ya ce a taimaka masa limam ratibi yake gaya masa matsalarsa shine ya ce a nema wajen 'yan uwa musulmi to kuma ina ga wannan shine ƙarshen